أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu tashi shafi na 34 قبل الوفاة بخمسة أيام قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن من العباس ورجل آخر تعني علي بن أبي طالب عاتبا رأسه تخد قدماه حتى دخل بيتي ثم غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجهه فقال هريقوا علي سبع قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فعاهد إليهم قالت فأقعدناه في مخصب لحب في مخصب لحبسة بنت عمر ثم صببنا عليه الماء حتى دفق يقول حسبكم حسبكم وعن أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاتبا رأسه فجلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أهد واستغفر له فأكثر الصلاة عليهم ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده قال ففهمنا آه ف ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه أن نفسه يري فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال على رسلك يا أبا بكر فإني لا أعلم أحدا كان أفضل الصحابة عندي يدا منك وعند ذلك أحس بخفة فدخل المسجد متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بإصابة جسمة حتى جلس على المنبر وكان آخر مجلس جلسه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فصابوا إليه فقال فيما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد آه وأرد وعرض نفسه للقصاص قائلا من كنت جلدت له زهرا هذا زهري فليستقل آه منه ومن كنت شتمت له عردا فهذا عردي فليستقل منه آه ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشهناء وغيرها فقال رجل إن لي عندك ثلاثة دراهم فقال أعده يا فضل ثم أوصى بالأنصار قائلا أوصيكم بالأنصار فإنهم خرشي وعيبتي وقد فضل قدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وفي رواية أنه قال إن الناس يكسرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ولن يجلس على المنبر بعد هذا حتى توفاه الله kwana biyar kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha uwar mumine da Allah su ƙara tabbata a gare ta a take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ana rike da shi mutane biyu na rike da shi daga cikin iyalansa akwai fadul dan Abbas da wani mutum daya wanda shine sayyidina Ali radiyallahu anhu manzo Allah ya daura kanshi da bandeji saboda kanshi yana fama da ciwon kai haka ake daga kafa har ya zo har ya shiga ɗakin nana aisha ta ce ita yana ɗakinta ne sai ciwo ya ƙara mamaye shi ya na ya ana ji ko? malar ka gyara mana abun ba ka kashe ko? shi ne sai yau ya gyara maza Allah sallallahu alaihi wasallam a sai ka gyara ba ya daura kan shi da ta ce bayan ya shiga ɗaki na shine sai ciwo ya ƙara tsanani wato ciwo ya ƙara tsananta a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku zuba mun ruwa ku zuba min ruwa ina son ku zuba min ruwa gugar ruwa kuma ina son a ebo ruwan rijiya daban-daban har guga bakwai a zo a koza min a jikina a zuba min a jikina ya ce ina son na samu na je nawa mutane bayani na je ne sallama da mutane ya ce haka muka zaunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin farfajiyar na na Hafsa muka zuba masa ruwa muka ringa kwarawa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa muna zuba masa har shi da kanshi ya isa haka ya isa haka an samu daga ayyuba dan bashir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yana daure da kanshi da bandeji yazo ya zauna akan minbari sai ya zama farkon abin da yayi bayan ya zauna akan minbari sai ya kama yi wa mutanen Uhud addu'a mutanen Uhud na shahidan Uhud yake ta musu addu'a Allah ka musu gafara Allah ka musu gafara Allah yana ta nema musu gafara maza Allah ya dade yana musu addu'a sannan sai ya ce wa mutane akwai wani bawa Allah ya bashi zabi ko ya zauna a duniya in yana so ko kuma ya koma wajen Allah amma ya zaɓi koma wajen Allah da maza Allah yake gaya mutane haka wasu ba su gane ba sun ɗauka wani labarin wani yake ba su wanda ya gane maganar da ya faɗa shi ne sayidina abubakar shi ya fahimci abin da maza Allah yake faɗi ya gane cewa yana nufin shi ne yake cewa ya rasulullah mun ba da fansan kawunanmu da 'ya'yanmu da duk abin da muka mallaka a kanka wato mu a ɗauke mu kai a barka sai annabi sallallahu alaihi wasallama anan ne yake cewa abubakar karka damu yace abubakar ban san wani sahabi na wanda ya kai ka matsayi a wajena ba yake cewa abubakar duk wani mutum a duniyar nan da ya mana wani abin alheri mun biya shi amma abubakar ne allah kaɗai zai biya shi yake gaya abubakar wato kwantar da hankali ayadan ne ya cewa ya ba da umarni ya ce duk ƙofofin da ake shigowa masallaci ya ce duk a toshe su ya ce sai dai ƙofa abubakar ta kaɗai a barta ya yi ta faɗin maganganu a kan abubakar har yake cewa da zan riƙe wani badaɗayi da na riƙe abubakar ya zama badaɗayi na ya ce sai dai allah ne badaɗayi na da eh akwai maganganu da yawa shi bai kawo ba a nan abin da ya ta faɗi dangane da saidina abubakar wato yana kwantarwa abubakar hankali cewa kada ya damu to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan ji ya ya shiga masallaci yana dauke ya dan ji sauki kuma sai ya shiga masallaci yana yana yana daure da bandeji yana rataye da mayafi a kafadarsa kansa an ɗaure shi da bandeji ya zauna a kan mimbari ya ce wannan zama da ya a kan mimbari shi ne ƙarshen zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a kan mimbari daga lokacin bai ƙara zama ba a kan mimbari da ya zauna sai ya gode wa Allah ya yabi Allah ya ce ya ku mutane ku taho ku ji saboda muryarsa ba ta da ƙarfi sai mutane suka taso suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin abin da ya faɗi a lokacin ya ce la'anar Allah ta tabbata akan Yahudawa da Nasara saboda mai sun riƙe kaburburan annabawan su mai da su wajen sujada wajen bauta a wata ruwa yake cewa Allah kal'anci yahudu da nasara sun riƙe kaburburan annabawan su mai da shi wajen bauta yake cewa ku kada ku riƙe kabari na ya zama wani gunki da ake bautawa shi yasa ba a bauta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ake bautawa duk iyakar mu soyayya na abinda aka dora mana wajibi shine mu so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda aka dora mana wajibi shine mu ya annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya na abinda ya samu mu yi abinda ya hana mu bari mu kuma mu so shi wannan dole ne duk wanda baya san annabi dan wuta ne sallallahu alaihi wasallam wannan ka zauna ka rubuta to a wannan zaman ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane wato ya bada kai cewa gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah cikin ku idan akwai wanda na dake shi ban sani ba to da Allah ga bayana ya zo ya rama in akwai wannan na dake shi ya zo ya rama ya ce in akwai wannan na ci mutuncinsa ya zo ya rama ya zo saboda me yana kan hanyar tafiya zai tafi lahira sa'annan manzo Allah ya sauka kan mimbari ya yi sallah azhar sa'annan ya koma ya kan koma kan mimbari ya ci gaba da magana yana ta gaya musulmi cewa su haɗa kawunansu kada su bar gaba ta shiga tsakaninsu yana ta wasici shi ne sai wani mutum a nan ya taso ya ya rasulallah ni ina bin ka dinari guda uku dirhami uku ina bin ka dirhami guda uku shi ne sai annabi sallallahu alaihi ya ce wa fadil ka biya ka bashi dirhami uku a to a biya shi manzo Allah ya yi wasiki da dangane da mutanen Madina Ansar yake cewa ina muku wasiki da ku kula da haƙƙin mutanen Madina yace saboda su mutanen Madina wato nawa ne kuma suna tare da ni zaɓaɓɓuna ne sun ba da haƙƙin da ya kamata su bayar abin da ya kamata mu saka musu ne mu ba mu ba wato su mutanen madina da haka ku karbi wanda ya kyautata a ciki dan abin da ya yi a karba haka wanda ya kuskure kuma a yafe masa wannan shine wasici da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan mutanen madina a wata ruwa yake cewa mutanen duniya za su ringa karuwa ne amma mutanen madina an sa za su ringa raguwa ne za su ringa raguwa ne har za su zama kaman gishiri a cikin abinci da haka wanda duk yayi shugabanci a cikin ku zai iya amfanar da wani ko ya cutar da wani to duk abin da mutumin Madina ya na kyautata ya karba haka duk abin da mutumin Madina ya na kuskure kuma ya yafe masa daga wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ƙara hawa minbari ba har Allah ya dauke ransa wato shine hawa minbarin sa na ƙarshe to idan mutum yana tuna wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tuna kai kuma kai ne wane ne na ni ni ni ni ni ni ne waye wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan matsayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wallahi sai kowa ya hadu da shi wace za ka hadu da shi ko ganin inda manzo Allah ya hadu da nashi akan mimbari a masallaci ana aikin alheri to kaga naka kuma baka san ina za ka hadu ba a kana chatin ne na kana cikin tsakiyar whatsapp ne waye kake me kake yi Allah ya kaɗe ya sani to Allah ya sa ta zo ta same mana aiki alheri domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda mutane suka karar da rayuwarsu haka nan za a sada su yanda dan adam ya samu ya cika to haka nan wato gwagwadon rabansa da zai samu a ranar lahira ta kunga wannan yana gwada mana manzo Allah kenan haƙoƙin mutane ya kokari shi yasa musulmi ya yawaita addu'a cewa kada Allah ya sa ya mutu da haƙin wani a wuyansa hmm? haƙi na wani a wuyan Allah ya sa kada mu mutu da shi mutum ya kokari ya bada haƙoƙin mutane yawa da yake wuyansa wanda ya sani wanda bai sani ba kuma sai ya ta roƙon Allah da su mutanen kuma in har ya san da wani abu da bai sani ba cewa su yaƙi masa na wallahi sai ya biya haƙƙin mutane sai kowa ya biya Allah wa Allah wato haƙƙin jama'a masallaci ne wato yake ringa sadaka ba eh misali inda wani wanda misali ka cuta baka sani ba Allah ka biya shi da wannan eh yana da kyau haka ai kaga dan baka san shi ba inda ka san shi aiki zaka ba na misali aka samu dan adam yayi wannan kuskure wani lokaci shi bai ma sani ba sannan dai wannan yana da kyau amma inda an san shi shi ya kamata a ba ko a ce ya haƙuri ko kuma a ba shi haƙinsa to shi sata malamai da suka yi bayani akan sata har na mutane ma na ma individual da na gwamnati duk suna da bambanci kwanan suna da bayanai suna da kuma hatsari iri-iri hata mutane a ce wannan mutum wannan mutum wataƙila za ku fi ganewa bari ne misali a ce wannan minista ne minista ɗan sane mai ɗauke musa ne kuɗi aljihu sai ya bi shi ya lallaba ya ɗan sabon da dubu hamsin sai ya sace na? ayan gane 50,000 wannan kuma lebura ne lebura na? wanda yake kwadago ya ci da iyalinsa da kudin albashi ana biyan shi dubu hamsin na kudin asibiti kudin makaranta na da suna ciki wannan shi dan sanan ya je ya sace dubu hamsin na minista wannan ya sace dubu hamsin na lebura ai kun hararo wani abu ko na kun hararo ga su dubu hamsin ga su amma musifar da aiki da cutarwar ta sha bambam na fata ka gani na wataƙila shi wannan ma har abada ma bai sa ɗauke bar duba su ba ko ba ka bane bai ma sani ba har abada bai ma sani ba ya ma sa ta aljihu bai sa ta ba na shi ba ba ba ba hannun hasari amma wannan watakila sai ka sa ya zubar da hawaye sai ka sa shi kuka na ka sa 'ya'yan shi kuka na watakila sai 'ya'yan shi ba su je makaranta ba Allah kaɗai ya san ina nufin zunubi da za a tara ga ta dubu hamsin ga ta dubu hamsin to haka yake ma a gwamnati akwai satan gwamnatin da ko da mutum ya dawo da kudin wallahi ya yi barnan da Allah sai Allah kaɗai ya san zai yi masa sakamako bari da ba ku misali da asibiti da makaranta da asibiti da makaranta wannan kudi ne aka ware a gina mutane asibiti ko na kuɗi ne aka a gina mutane makaranta sai wani ya sace sai aka kiba sai yara sai aka ta angon ba makaranta sai yara suka girma a lalace na suka zama yan shalisho da yan wiwi wannan kuma dubu hamsin ne za a je kwallo wannan kuɗi ne za a tafi kwallo sai wani ya sace a'a ni ban ce ba ni ban ce a ce maka ba ina je kwatance ne dai ku gane bambanci na hata dukiyoyi a wani kuɗi na an shirya za a je rawan gargajiya a wani gari sai ne kwaji bisa ta ce sata dai za a biya amma ka kalli barnan da wannan yayi na ka kalli barnan da wannan yayi wannan da ba dan saka ba ma sai a ce gyara yi na wannan da sai a ce ma ya ma taimako ya hana barna sai zai wace ba na ce da ba don sata ba ne na da sai a ce ya hana barna sai na ce ni ba sani ba ni na san sata duk sata ce na amma dai suna da bambance bambance na na irin barna da suke yi da irin zunubi da dan adam yake tarawa kanshi yanzu kaga wannan ko da an zo in ya dawo da dubu hamsin shi kenan ba a je an yi rawa ba ko ba a je an yi kwallo ba sai ne na ba komai kama wannan bayan yara sun lalace sai dawo da kudu kaga ba za ka ce sai mai ba na wannan asibiti bayan mutane sun kasa samun lafiya sun mun mutu sai sa abubuwan suna da hatsari abin da ya kowa dan adam shine kawai haƙuri da abin da Allah ya bashi eh kada ya shiga yawa kai da shiga ya je ya saci kudin mutane don haƙƙi ne na al'umma kuma sai ya biya sannan suna da bambanci wajen barna da da yake jawo Allah ya kiyaye mai kuma sana to a yana ne aka tura kaya aka tara yin kamar mararraba misali da ake sai da kaya a kan titi ko na nan nan ba sai da kaya a kan titi na misali to sai aka mutane suka tsantsana titi sai mutum ya bige ya laifin na kan laifin yana kan direba da ya bige mutum laifin yana kan mai tsaraka duka suna da laifi kai da aka tsare titi ai ba sai ka tsare ka tafi a hankali na tunda ka san an tsare titi su suka yi hankali duk abin da ya faru a matsayin ka na direba in ba abin da babu hannunka a ciki ba ai kai ne kai tunda ai mota an yi ta ta tafi a hankali na an yi ta ta yi gudu da haka inda ka zo tarkwaltan mutane akwai ƙauyuka wanda kasuwarsu a kan titi ne ƙa'ida ne ma kawai na don ran kasuwa an kan titi duk wanda ya zo dole ya tafi a hankali na hankali hankali har ya samu ya fice don kai gudu ka taka mutane an hau titi ai ka kashe mutane da haka kowanne da laifi in har laifi ne a'a shi direba ne zai mana ba shi ya taka mutane ba tunda ai ba shi kaɗai ba ne wasu na ta wucewa ba su taka kowa ba ai eh eh a'a ai ai shi ne ce ma akwai kasuwanni da a titi ma ake yin su kuma sanannen abu ne duk wanda ya zo zai ringa tafi a hankali na tafiyan tsutsa ake cewa na har ya wuce wajen a garuruwa akwai su duk wanda ya sani ran kasuwa ba maganar ka zo ka wuce a guje na za ka ga da mutum da mota ma ana layi da haka maganar cewa mutum ya zo ya taka mutane cewa an tsada titi ne wannan ba dalili ba ne a'a ba za ta cin iyaka ba wani lokacin ma gwamnatin ta ba su dama su zauna a titi akwai ƙauyukan da da sanin lokal gama ake kasuwa ƙwarai da gaske kuma kan titi ne ma kasuwa kawai ka'ida ne in ka zo ran kasuwa za ka tafi a hankali ka kunkuɗa ka wuce da haka kai ne ya kamata a lura eh alaikum salam eh hanyar gwamnati idan aka sa masallaci ba laifi a cire shi a canza mai waje hukuma za ta iya cire shi ta canza masa waje na nuhu ba a sa masallaci a tsare hanyar mutane saboda da hanya da masallaci duk kusan aiki suke wa mutane yawa da ka wanda zai sanya kamar mutum ne je gina masallaci a filin da ba nashi ba za a ce masallaci ne sai a kyale shi ba na da yawa za a ta da shi su duk wanda ya kamata ya yi ba a tsara hanyar mutane hanya yana da cin abin da shari'a ta ce a barin mutane don su samu damar wucewa da haka in aka sa masallaci tabbata ba daidai aka sa ba abin da ya fi kyau shi ne sai a canza masa waje na so ka kulle hanya ai bayan ma na wucewa yanzu har akwai na tsaro na eh akwai na na tsaro wanda kowa ya san al'umma tana wannan bukatuwa zuwa ga wannan abubuwa saboda abubuwan da ya faru ba za ka ce a daina ba sai dai a ringa cizawa ana busawa kawai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله